الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلس مكيننا 67 yau na karanta littafin sunanin al'imamin nasa'i al-mujtaba ko al-mujtana ko kuma ka ce as-sughra muna cikin kitabul husli wa tayammum babu listitari inda littisal haka ne babin da ke magana akan alistitar a suturtu a kare kai a kange kai gabarin kallon mutane inda littisa a lokacin wanka to kafin haka yanzu nake samun labari dan uwa labaran kan ya ba da labari wasu yan uwa na shi mutum shida gaba ɗaya sun rasu a hanyar ringin ringin zuwa ina zuwa dutse inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tun shida takwas ne ko? ɗauka ji ba likulli ajalin kita idan ajali ya kira to ba da ba za a tafi taho mu gama ko? haɗin mota taho mu gama laji kansu musu gafara shi yasa ba gan shi ba a yi domin da wahala ana karatu ga bayan to muna mika taziyar mu wannan majalisi mai albarka na karanta sun musa'i Allah ji kai waɗannan 'yan uwa namu ya kinsa haƙuri ga iyalansu da kuma mu gaba ɗaya Allah sa ya zama mutuwa ta zan sanye gare su Allah ka hasu da kabarin su Allah ka rubuta musu tukucin shahada ya rabbal alamin Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ɗaya kenan na biyu tambaya ana sallah liman har ya kabbara kowa ma ya kabbara to sai liman ya dinga jin kira na waya kasan inda muke na wayoyi ba dinga jin kiran waya ba wani ma kiɗa ne wanda shi ne amoɗin amoɗin kiɗa ne to liman sai ya katsa sallar shi ya ce jama'a ku ji tsoron Allah ku kashe waya ya sake kabbara shi sallar mamu ta ɓaci so dai ba su yi magana amma shi da ke jin ragaman sallan ya tsaya ya yi fada sannan shi Allah akbar to ya matsayin sallar su su da liman da ke da stiyari kuma yi magana su dai ba su tanka ba amma shi yi magana saboda ta ɓaci ko shi kawai shi yasa a yi sake a yi sake bisa to ya hukuncin tasu sallah ɗin na'am a bai canza direction ba ai yana da kallon daidai alƙibla shi jin ƙaran wayar ne da ƙaran waya rington da yawa sai shi jama'a ku kashe waya kuma na'am akwai yawon kuro ya dai magana su dai mamun dai suna kallon alkibla ba wanda ya juya amma shi ɗayan biyu ko dai ya jo ya gaya musu ko bai jiyo ba almuhim dai ya yi mai ya yi magana wanda sallarsa ta ɓaci shi a dalilin wani sanin haka ne ma ya sake kabbarawa sannan suka ci gaba da bin shi tambayar su tasu sallar ta ɓaci a dalilin maganar liman ku yi tunanin amsa a ƙarshen majalisi to bismillah bismillahir rahmanir rahim akhbarana abu bakr ibn ishaq قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء دما مغانا أكي أكن
الاستتار babi da ke magana kan alistitaru haka ne نعم inda liftisa نعم suturtuwa lokacin wanka a cikin kitabul ghusli wa tayammum أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق ابن جعفر البغدادي الخراساني كما يشهر دعينه الصاغاني متن ثقة ثبت كما ادى ابن حجر يفعل رحمة الله عليه آمين shi kuma ce haddasana al'asadu ibn amir abu abdurrahman ashami nazil baghdad wanda an san shi da lakabin shazan نعم fiqa shi kuma abdulmalik ibn abi suleiman shi ne ainihin abubakar ko أبو بكر بن عياش abubakar ibn ayyash shi ne ibn salim al-asadi al-kahil al-kufi al-khayyab al-muqri wa qila al-hammad an gane ko kuma mutum ne wanda yake ibn hajar ke cewa thiqatun abidun illa annahu lamma kabira sa'a hifdhuhu wa kitabuhu sahih da girma ya zo mai sai kwarin haddar shi sai ya rabu araftum عرفنا sai kuma wa سي عبد الملك عبد الملك بن أبي سليمان ال- ال- ال- ال- الأرزمي صدوق له أوهام نعم wannan cikin adadin mazajen da ke cikin wannan isnadin kenan wanda lokaci-lokaci mukan taɓa irin wannan shi kuma daga aqa aqa wato ainihin shine ibn abi rabah aslam al-qurashi al-fihri suka ce al-jumahi amma maulahu wanda tabi'i ne daga cikin manyan manyan almajiran abdullahi dan abbas Allah ya ji kansu gaba ɗaya Amin.
ka rahamshe su ka tara mu da su ya Allah kan alkhairi gaba ɗaya Amin.
ya arhamar rahimin آمين
hadisin yake ga safwan ibn ya'ala daga baban shi yace manzala sallallahu alaihi ya ce inna allah azza wa jalla sittirun allah madaukaki sittir hmm?
نعم mai yawan suturtawa ne Allah ka suturta mu آمين
yana daga cikin addu'a mace ringa cewa Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa'adim alayya afiyataka wa ni'mataka wa sitraka fi dunyal akhir ya Allah na waye gari ya Allah ina cikin ni'imarka da lafiya da ka bani da kuma suturtawarka ya Allah ka dawamin da wannan ni'ima da wannan lafiya da wannan sutura duniya da lafiya آمين قولوا آمين آمين يا رب العالمين الله كبام هكا آمين يتي الله من استبتاوان فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتواري بشيء إذن لا ينكزي يوانكا فليتواري كو ko falyatawara نعم eh, ya dan gwamutsa ya kauce ko ka ce ya sa ma kanshi kan wato katanga da wani abu نعم
falyatawara بشيء بشيء يتوارى من القوم من سوء ما بشر به نعم.
عرفتم التوارى الاعتزال in mutum zai yi wanka to ya kawwame ya kauce gaba mai idanun mutane bishai'in da wani abu ka iya ka iya gitta mota مم.
mota za ta iya baka kariya daga kowane kowane ango آه.
to hadisin ya ce bishe da duk abin da zai baka kariya sai muka ce to motan nan da kake magana in a bayanta akwai katanga shi ke magana ta kare.
مم.
a mafilin allah fetal ka sa mota ta kange ka gabanka bayanka kuma bonono ina kanta to نعم to kenan sai ka samu abu wanda zai zai baka ihata مم. نعم liyasturaka نعم da aka ce bishayin la laysa ala itlaqi نعم da wani abu sai ka kara ta ce bishayin yastahiqu an yastura in ba haka ba hula ma shay'un ce sai ka sata sai mu ce la nassin hadisi daban fahimul hadisi kuma نعم arabtum أرى.
saraka wannan hadisi wato imam al-albani ya hassana shi cikin hadisi mai lamba 400 da ainihin shida sahihi ne hadisi نعم na'am أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن الأعمش عن سالم ubaida ko abida عبيدة haka na kai shi عبيدة نعم نعم عبيدة يجي abin da ya kamata abida ya kamata نعم حدثنا عبيدة عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء قالت فسترته فذكرت الغسل قالت ثم أتيته بخرقة فلم يردها ita ce maimunatu muka je zuwa ga sahabin ba sahabiyar hadisi maimunatu bintul harith al-amiriyya al-hilaliyya matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma tana da lakabin ummul mu'minin qila wasu suka ce sunanta barratu mahaifiyarta hindu bintu aufin ibn zuhair nasabata al-amiriyya al-hilaliyya ta rasu a shekara ta hamsin da ɗaya kenan tsakaninta da matar annabi ta ƙarshe shekara ta a rasuwa ke ba sahabi ya ce allah ƙara mata yarda in na je zuwa ga farkon ta kenan amma ƙutaibato mun sha faɗa shi ne ƙutaibato ibn sa'id ibn jamil ibn tarif ibn abdullahi thaqafi maulahum al-balakhi al-baghalani babban mutum kuma thiqatun ne sabtun arabtum نعم shi kuma wato daga ainihin abida ibn humaydin ibn sahib at-taymi at-taymi daga layin gidan sayyidina abubakar kenan as-siddiq shi kuma daga al-amash babban mutum suleiman ibn mahran al-asadi al-kahili wanda sufani ke cewa ba wanda ya warkar da ni a hadisi irin suleiman ibn mahran al-amash عرفتم shi kuma daga salim shi kuma daga kureb kureb kuma yaron gidan abdullahi dan abbas ne نعم shi kuma ya samu daga abdullahi dan abbas daga maimuna mun yi bayani qalat tace wada'tu li rasulillah صلى الله عليه وسلم na ajiye wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma an ruwa qalat sai tace wal qa'ila ميمونة ميمونة.
طبعا sai ta ce fasatartuhu sai na sukurta annabi na bashi kariya da kangiya na'am inda zai yi wanka نعم حتى لا يراه أحد عرفتم نعم فذكرت الغسل فأنبت وانكا النبي وانكاي قال السيتشي ثم أتيته بخرقة بيقار وانكا سنزو مشي دي كالي خرقة كالي kamar ka ce tawal don ya nashafa jikin shi ya goge jikinsa amma falon yuridha bai nuna ya bukaci wannan kyallon ba hadithi ne sahihi آه، الباني يصح هاشي كما يعني صفة توانكم كين نعم كما من جي مثلا حديث سيء حديث نقبا أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يهثي في ثوبه قال فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك قال بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بركتي عن بركاتك يا سلام يا سلام حديث ني صحيح حديث أحمد بن حفص بن عبد الله har zuwa ƙarshen ainihin tabi'in da daga shi sai sahabi shine ata ibn yasar ko نعم عطاء ابن يسار الهلالي شيني أبو محمد سكتشي أبو عبد الله سكتشي أبو يسار المدني فقيهني الفاس وكتشي القاص متفقهيني كما مبادة إسو شيني تبتتوكل عرفتم؟
نعم kuma shi fa yaron gidan na maimuna ne wato umul mu'minin na'am yana bararren bawanta ne to a cikin wannan hadisi an samo daga abu hurairata abu huraira an sha bayani a kan shi shi ne abu hurairata dausi al-yamani wasu suka ce sunan shi bari mu taɓa kaɗan abdurrahman ibn sakhar wasu suka ce abdurrahman ibn ghanam wasu suka ce abdullahi ibn a'id wasu suka ce abdullahi ibn amir ko ka ce abdullahi ibn amru ko ka ce sikin ibn wabma ko ka ce sikin ibn hani ko ka ce sikin ibn sunaye an yi khilafa wajen gida hamsin kasan ba karamin kaya ba kaya na arziki kayan darajar ganin manzon sallallahu alaihi wasallam an gane ko na'am abu hurairar take Allah kara mai amin ya rasu a shekara ta hamsin da bakwai wasu suka ce da suka suka ce da ainihin hamsin da tara har ibnu hajar yana cewa hafizul sahaba rumbun ilimin sahabbai ke taskar karatu a sahun sahabbai abu hurairata arabto na'am mun sha faɗa baitun nan na al-asyuti ko wal mukthir da tare da cewa abu hurairata yali da ya ce bayana nufin yali dan umar ne la malamai suka ce aisha ai ta fi nuna yawan hadisi ita ce ta biyu da ya ce yali ko ya faɗa ne saboda kyawun baiti bayana nufin ibn umar shi ke biye da shi wala kana cewa abu hurairata mai yawan hadisi ita na na aisha na'am wannan shine tasirin malamai so da su ya ce yali ibn umar la ya ani anna ibn umar akthara hadithan min aisha aisha la abada arabtum na'am طيب saboda haka sai yake cewa manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam
bainama ayyubu alayhi salatu wassalamu yaghtasilu uryanan wataran annabi ayyuba yana wanka babu tufa a jikin shi annabi ayyub sun ce an aike shi ne wajejen yankin Baghdad da shi da annabi Zulkifl a wannan area Allah ya aiko su na'am a Syria ayyub annabi Mm.
ma'abocin ibtila'i na'am wa ayyubu idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahim fasbir lahu fakashafna ma bihi min dhurr Allah ya kira ce ni'mal abdu innahu awwab kalma dalla da ayyub bawa ne mai lamari zuwa ga Allah arabtum to wata rana annabi ayyub Allah ya kara mai aminci yana wanka babu tufa a jikin shi kharra alaihi jaradun min zahabi malan sai fari na zinari suka dinga cappa suka dinga ainihin zuba a jikin shi me kuka fahimta yana wanka ba tufafi a jikin sai Allah ya turo tawaga ta fari kuma farin na zinari ba ba fara farar hula ga magari la ta zinari kudi malam Mm.
malam suka dinga sauka suna zariya a kai shi ai faja ala ya fi fi sun alan sai dinga kan fitowa yana tusa a cikin fabin shi yana ɗebowa annabi ayyukiya Mm.
kala mai ruwaya sai ce fanadahu rabbuhu azal sai Allah ya kira shi ya ce ya ayyub me zaka yi da wannan ban wadata ka ba da ni'imomi na baka annabci kari na gari me zaka yi da wannan alam akun aghnaytuka ban wadata ka ba kala sai ya ce wa ya ce zai amsa kiran ubangijin kenan sai ce bala to kaga arabiya kenan Mm.
kalmar bala takan zo a matsayin amsa in tambayar da korewa ta zo na'am ba ka bane haka ne alam suka ce ba inda ya ce na'am to an shiga cikin matsala Eh. idan tambaya ta zo da isbati sai ka ce na'am hal akalta sai ka ce me na'am kwarai saboda isbati amma alam ta akul bala akalta ku gane wannan arabtum arabtu to sai Allah ya ce da shi alam akun agnaituka ya ayyub ban wadata ka ba qala sai ce bala ya rab ka wadata ni walakin sai dai la ghinan bi an barakatik ubangiji ina ne ina kau da ga barin albarkarka kenan kogi ma baya kin annabi ayyuba annabin Allah yana wanka Allah ya koro fari sai ya bar ta wankan ya dinga jida yana jidi yana zuba kai Allah ce me zaka da su sai ubangiji ni'imar ka wazai wasa da ita abin mamaki ne ka ga mai neman kuɗi bai dina neman kuɗi ba gaya min miloniya ko triloniya ko septiloniya kowane irin niya niya niya face na neman kuɗi an gane ko ya ma fi daɗi a lokacin kuɗin to da ka shagala ka dinga neman kuɗi ba ƙaƙƙautawa da ka shagala da neman ilimi ba ƙaƙƙauta don Allah wanne fi ilimin wani iri ne amfani al'ilmin nafi shi yasa muke addu'a Allahumma alimna ma yanfa'u ko ba haka eh sura ka annabi Allah ayuba kun ji abin da ya kasance ina mahallin shahid aure yana wanka uriyanan ko ba haka ba sai ce ainihin cikin tsaraici al'imam al-bukhari sai ce kitabu liktisal babu wani iktisala ƙuriyanin wahadu fil khalwa haka ba rai tarjam babi da ke magana kan wanda ya wanka tsirara ta ɓirɓir shi kaɗai a inda ba mai ganin shi wannan ba haramun ba shi ne saƙon arabtun sannan kuma bukhari ya sake fidda wannan hadisi har wa yau hadisi mai lamba 3391 an gane ko a cikin kitabu ahadithul anbiya babu qala ta'ala wa ayyuba in darabu haka bukhari yayi tarjuma bukhari sake fidda wannan hadisi a cikin babu qala ta'ala yuriduna an yubaddilu kalam Allah haka ahmad yarwaito da sauransu kutubin sunna gaba hadisi ne wanda yake sahihi na kenan mun fahimci sako da yawa ce an nuna mana yadda annabawan Allah ba sa kau da kai gabarin ni'imar ubangiji ne da ƙari na biyu mun samu fikirin cewa dan mutum ya wanka ba shi da tufafi shi kadai wannan ba laifi ba ne amma inda zai samu pant ko kamfa ya rufe jikin shi lakana aula wallahu a'lam stamil باب الدليل على أن أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل ruwan da za a yi wanka da shi ba a haddade ba iyakance ba a ce lita na amma sai dai kai bana kaji fiqhu na al-Imam an-Nasa'i na أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثني إسحاق بن منصور القاسم بن زكريا بن ذا القرشي أبو محمد الكوفي الطحان ثقاني إسحاق بن منصور السلواني كو السلولي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي
عن ما لن يكي تشوى صدوق تكلم فيه للتشيع كيف هكا ابن حجر يفعل نعم saduku mutum ne mai gaskiya sai dai malamai sun dan caccake shi saboda shi an cin shi to makalo ta shirya na magabata ba irin ne bane kawai yawanci yana tsayawa ne akan suna ganin sai na da shi ne sam shi ke sabanin arrawafi masu zagin sa ba a musu tsamana da musu to ne haka ne me yasa ya rawaito imam malik na cewa ba a rawaito hadisi daga mutum hudu in ji malik يجي لا يؤخذ العلم عن أربعة عن سفيه يجهر بسفاهته واوا غابو غرهو متسي mai bayyana wauta ba da hankali da shi ta gaishe za ga cikin yara ana ta dambe da shi da shekarunka da shekarun ba a ɗaukar ilimin da gare shi na biyu ya ce da ɗan bid'a wanda ke kiran mutane zuwa ga bid'a shi kakar wannan ke to me yasa suka rutu da gare shi a sun ce saduq kamar tarjuman da ibn hajar yi ne game da wani ana kiransa iban ibn taghlab yace shi'iyun jaldun lakinnahu saduq fala nasiku wa la yatashayyu ibrahim ibn dahman ba khariji bane bukhari fi da hadisi ya aure mace ne yace tazawwajuha li usanninaha dan mai da ta ahlus sunna sai ta mai da shi khawarij ka hankali da auren mace tabbatar da nagarfinta haka kuma ba a ruwaito hadisi daga ainihin mai ƙarya cikin zancen shi da mutane ina kammala muku wani imam maliki kara ɗauko ilimi daga mutumwa na farko wa ce wawa mai bai na watan shi na biyu fa mai kira zuwa ga bida shi na uku ya ce wanda ke ƙarya a cikin zancen shi da mutane li'annahu idza kana yakdibu fi ahadithihi bainana la na amanu an yakdiba ala rasulillah ko ba kawai saboda in har yana magana yana ƙarya ya ciri tutan ƙarya cikin mutane a akwai wata kilanci na yi annabi ƙarya to muna jin tsoron haka na hudu yace daga ainihin gafalallen mutum wa in kana arwan nas ko da yake kowa ruwa da hadisi amma gafalalle ne zai ji malam yace da haddasa ma bakar ya haddace amru ya rubuta ya haya هذا غافل مغفل كأن ما لم يسكي التدقيقي مالك كيف إمام دار الهجرة رحم الله الجميع to hikimar wannan shi wannan malami kamar yadda muka ji isa ibn mansur as-saluli eh saduq ne lakin tukullima fihi huwa mutakallamun fi litashayyu mun bayyana ko ma'anan tashayyu ajin ya samu daga nana Aisha aka ne kuwa عن الزهري yawa shi kuma daga imamu zuhuri shine muhammad bin muslim az-zuhuri babban malami hafiz fiqa shi kuma daga عن القاسم al-qasim بن محمد مم.
an gane ko نعم wato dan dan wannan na aisha ne مم.
shi al-qasim ibn muhammad نعم jikan sai na abubakar ne نعم baban shi muhammad shi aka haifa a zulhulaifa to shi haifa al-qasim kuma qasim yana daga cikin manya-manyan malaman madina nan guda bakwai نعم
idza qila man fil ilmi sab'atu أبو to yana cikin su misali ya samu daga عن nan Aisha عائشة قالت tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في الإناء mhm وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a ce wannan na Aisha Allah ya kara mata yarda ce manzo Allah sallallahu ya kasance yana wanka fil ina a cikin al ina masaki shi al fara idan ƙwarya rindime me ya ce sai kira ta me al fara an gane ko in ba ka ba ai ƙwarya suna suka tara akwai yar karama ko da dai karama sa ce mata koko a hausa akwai koko akwai kuma mai duk ƙwarya in ta wuce koko sunanta mai ƙwarya to shi masa kifa sama da ƙwarya sama da ƙwarya ɗauwa to shi ne kenan akwai sama da masaki a hausa? Hmm? daro daro a ƙwarya ba daro a ƙwarya a rahtun masaki shine sama shi ne sama babu sama da masaki sai dai shi ma ya iya zama girma girma yawwa to sai ya yi wanka cikin ainihin masaki kenan za ka ce in ka ce ƙwarya wa kuntu aghtasilu ana wa huwa min ina'in wahid eh na kasance ina wanka tare da shi annabi kenan sallallahu alaihi wasallam a cikin akushi guda daya to menene mahallin shahidi dan abin da yace la tawqita fil ma'i alladhi yughtasalu fihi shi muke son wannan wannan tarjama din to ina yake a cikin doron hadisi mu yi istikhrajin fiqh al fiqh al mustantaj wal mustakhraj wal mustanbat shine ne shirin da malamai suka yi suka ce ai abinda ake nufi inda an haddade iyakacin ruwan to da ba a samu hikimar a ce mutum biyu su wanka da ruwan ba saboda iyakan zai zaune mutum ɗaya ne kawai amma ta ce muke na kenan babu tauƙidi kaga wannan fikihu ne daƙiƙ ko mu gane ba yawwa cewa suna musharaka kuma aku shine guda ɗaya bata ce yayi nashi kenan ni kuma nawa da musharaka ta yi da shi a cikin akushi na ruwa kenan shirin ba shi da tauƙiti amma kuma akwai haddin da za a ce kai almubazzaranci ciki to ba shi ake anan ba Allah sa an san wani hadisin da kyau hadisi ne sahih kuma ya riga gabata a bayan tuntun tuntun hadisi na gaba babu ihtisalin rajuli wal mar'ati min nisa'ihi min ina'in wahid babin da ke magana kan wankan mutum da wata mace cikin matan shi daga kuma akushi guda daya na'am أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله سويد بن نصر المروزي أبو الفضل الطوساني ثقاني نعم حدثنا عبد الله
ابن المبارك عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنظلي التيتميمي مولاهم أبو عبد الرحمن ده أصلا زنشي بتركيني ابن المبارك نعم an gane ko?
نعم ya shahara da suna ibn al-mubarak نعم wato ibn hajar ya yi mishi yabo malam wato yabo afi نعم ya ce thiqatun sabtun faqihun alimun jawadun mujahidun jama'at fihi khisal khair نعم ko jumi'at نعم baban shi ana kira mahaifin shi al-mubarak ibn wadda kun gane مم.
baban abdullahi dan mubarak yana da katotuwar gona a yankin khurasan gona ta rumman mai kudi ne amma baban nashi talaka ne shi kuma wannan mai gidan almubarak din fa yana da ya son wanda ya samu kin wanda ya rasa Allah ya mata baiwa ya ce kowa ya dafa mutu rannan sai ce bari in je in ga mubarak ya gaya ma abokanin shi masu kudi dani azhab ila hadha al-amil li atafarraja wa ara kayfa ya'mal sai ya gaishe ce mai gida ai ruman bana masha Allah rumana ta yi kyau ce ka madalla ba na ɗaya in ci in ji amma ka bani mai zaki ya gaya ma ابن المبارك baban wa عبد الله
ya ɗauki rumman ne ba mai gidan shi yana tana ce kai haza hamid wannan mai tsami ne kai baka san mai zaki ba ji to kai haƙuri mai gida ya sake ɗauko ne ba shi ya ce haza aiban hamidun ana tufarriku bayan alhalus kai baka taba ka ce a'a kai ban taba nan baka taba ya ce ban taba ba sai ce kai kai shi mamakin shi ya zaya baka aiki nur ba mai ganin ka a ce ka rike amana ko dan dana baka taba yi ce to ai ba na bane wannan ne ce kai kai kai ashe akwai irin ku a duniya yanzu a ce mutum an ba shi gonan mangoro ya tara kuma duk sun nuna yaya azan da hali yi amma al-mubarak ibn wallah bin azan da ya koma gida sai ya gaya ma ainihin matashi ce wance na ga wanda ya cancanci na aura mai yata sai ta fara ambaton masu matsayi ce ina wancan dan kwadago nan ta ce mubarak ya ce yi wallah huwa zaujul libnati ra'aitu fi fi ma ra'aitu na ga nagarta na ga amana to kaji mutanen farko kenan Allahu akbar الدنيا وتحيي yau ko abin ya canza yau Allah ya kyauta ita ta haifi Abdullahi bin Mubarak نعم me wannan yabo da kuka ji abokin wato ɗaya daga cikin manyan tabi'ai da ya koma a harami yana bauta ya rubuta mai baitoci ya abidal haramai ne lau absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu an gane ko to shine Abdullahi Mubarak yana cikin wannan isnadi namu kuma fiqa ne kamar da muka ji
an hisham
shi kuma ya samu daga Hisham ibn Urwa haka ne ko na'am haka ne وحول السند وأخبرنا قتيبة Hmm.
عن مالك عن هشام بن عروة Mhm.
عن أبيه عن عائشة radiyallahu anha آمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نغترف منه جميعا madalla وقال سويد قالت كنت أنا kuntu ana نعم Eh, wata ta maka taukidi ne Na'am.
ba wata bace ni ce مم.
Allahu akbar take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yaghtasilu ya kasance yana yin wanka wa ana mana shi da ni ko ni da shi min ina'in wahidin daga akushi in ka so ka faɗa ka fice daga ƙwarya guda ɗaya نعم na ghatarifu minhu jami'a muna kamface ceniya mece ce kamfata na'am ɗebowa kamfata na kasancewa da hannu ne ko da ƙwarya duk yana kasancewa in ka ce kamfato min da kofi kamfato da hannu ba wa kan ce makamfaci مم.
na'am نعم ismul fa'il kiya نعم طيب ni da shi muna kamface ceniya tare wa qala suwaidun qalat kuntu ana ni nake nufi ku fahimci haka sahihul isnad ya gabata a baya hadisi na gaba أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الرحمن ابن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة magana kenan ne wanda ta gabata nana aisha take cewa na kasance ina wanka ana ni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min ina in wahidin daga kuriya guda daya min aljanaba to kullu don na gudun min ina in min aljanaba min min biyu duk ma'anar su ɗaya ne Hmm? min ina in min aljanaba نعم ai duk min ne نعم harfofi guda biyu na me
الجر Jan, to- to min din farko mai take fa'idantarwa Hmm? ina wanka min ina in wahid lil bayan نعم ko ba haka ba abin za ka ce tabi'id ba la ma'ana laisa min dalwin wala min birkatin مم.
wala min sallatin min ina idan min huna bayaniya an gane ko نعم tana bayani ne نعم to sannan kuma minal janaba ita wannan bayani نعم ma'ana wankan nan ba ba- ba- ba- ba- ba a dalilin haila ba ne ba don an musulunta ba ne a minal janaba ko ka ce min huna tufidu sababiyya tufidu illa نعم ai li sababin janaba ke نعم taujihin ke hadisi ne wani iri sahihi نعم na'am أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة ابن ابن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم.
الإناء أغتسل أنا وهو منه إبراهيم النخعي كينا وندي ثقة إلا أنه يرسل كثيرا نعم أما فقيه ne cikin fuqaha kufa نعم al-aswad ibn zaid an-nakhai shi kuma ainihin thiqatun ne mukthirun faqih ruwayar na na aisha Allah ya kara mata yadda take cewa laqad ra'aytuni ma'ana ni din nan fa shine ma'ana magana a dunkule ra'aytuni gani nan dan kuji ga yanda nake na kasance unazi wa rasul sallallahu muna kamfaci da tare da banzalla muna kamfaci ceniya ya ɗiba nema na ɗiba shine unazi wa ai lokacin wanka aghtasilu ana wa huwa minhu ina wanka ni da shi minhu daga cikin wannan akushi gaba daya hadisi ne sahihi ya riga ya wuce a hadisi mai lamba 129 نعم باب الرخصة في ذلك أخبرنا محمد بن بشار عن محمد حدثنا شعبة عن عاصم وحول السند وأخبرنا سويد بن, من سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أبادره ويبادرني حتى يقول دعي لي دعي لي وأقول أنا دع لي قال سويد يبادرني وأبادره فأقول دع لي دع لي da'ali da'ali نعم wannan hadisi bukhari ya fitar da shi mai tanda hamsin kitabul ghusli babu ghusl ma'amrati haka bukhari ya tarjuma babin da ke magana mutum yayi wanka shi da matar shi نعم an gane ko ya sake fidda wannan hadisi hadisi mai lamba mai tanda 61 kitabul ghusli babun babi da ke magana hal yudkhilul junubu yadahu fil ina'i qabla an yaghsilhu ya halatta mai janaba ya tsoma hannu ya tsumbula hannu a ruwan wanka kafin ya wanke hannun Da- da wannan yayi tarjama an gane ko نعم ila akhiri ma jaa min allani at-tarajim babin da ke magana kan rukhsa rukhsa rukhsa kamar ya e rangwame da aka bayar dangane da shi wancan adadi na ruwa din ko miqdari tace na kasance ina wanka ni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin daga akushi ko ƙarya guda ɗaya ubadiruhu wa yubadiruhu nakan riga shi ɗebo ruwan shine ubadiru shi ma haka riga ne نعم Allahu akbar hatta yaqul har annabi yakan ce da ili ke kyale mu ba ni roki bar mu ruwan bakin diba ba me yake nuna maka kyakkyawan hali ashe rayuwar aure ba wani kunci bane ka saki jiki da matarka in shugaban halitta صلى الله zai saki عليه وسلم jiki suna wanka da ainihin iyalinsa ya ce bar min ruwan tuma da ce ni ma ka bar min ba fushi ba kaza kaza to kai wane ne kai da za ka ringa kwansare mai iyalinka fuska ka ringa shigowa gida fuska ka a murtuke a busan kambarira lan bari akhil karim ka shigo yani mubtasim yace wa kun bashan kariman dhanbi satin wa fiman yartajika jamila ra'i in za ka saki fuska ka yi murmushi da wasu aure mataka ita ce mafi cancanta kai mata wasu suna ganin a na kawai zai kawo reni Hmm, ba mu ganin reni ba mu ganin reni in reni ne kuke zama a shimfiɗa ɗaya ko kuwa to me na magana misali saboda haka wannan muhimmin lamari darasi ne sosai ta ce barmin shi ma ya ce barmin wa aqulu da'ali qala suwaidun yubadiruni wa ubadiruhu ma'ana yakan riga ne nakan riga shi san ce da shi da'ali da'ali hadisi ne sahihi fi waqt to ci gaba باب الانتصال في قصعة فيها أثر babi da العجين ke magana ya halatta a yi wanka cikin ƙwariyar da ke da ƙanzo ciki shi ne mana magana domin asar al'ajin ko ba ka ba Mm.
tukunya ce za a yi wanka da ita tukunya da ake dafa to ake ɗora sanwa kuma an kwashe tuwo ga wanda ke nanewa wuta tana da shi me me muke tuwo shi da hausa ƙanzo shine al'ajin a yi wanka cikin ƙwarya ko tukunyar da ke da burbushin ƙanzo
نعم shine babin نعم ci gaba أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى بن يحيى ععيا بن محمد ابن ابن كثير الكولبي an gane ko نعم na'am saduqun ne shi kuma sama daga wa محمد بن موسى بن ععيا Muhammad ibn Musa ibn A'yun al-Jazari saduqun na'am حد- قال حدثنا أبي na'am عن عبد الملك بن أبي سليمان ya gabata عن عطاء قال حدثتني أم هاني nana ummu hani ita ce ummu hani بنت أبي طالب القرشية الحاشمية أما جككين سنن تفاختة أصل سنن أم هانك فاختة إتفاختة إنن فا إر أبو طالب ce ya take da sirrin ali kenan ko dai yayin shi ko dai kanwa araftum wa amma sunanta da ta shine fakhitatu to sai kai suke ba haushi yawanci muna da yara muna suna suna ana samu suna ne umma ne umma ko ba laifi ne suna ne mai kyau ai amma abin da muke cewa asalin sunanta fakhita wasu suka ce sunanta hindu wasu suka ce fatima wasu suka ce atika yar uwar sayyidina ali ce kuma ‘yar amin manzan Allah ce tana da suhuba fa ta sami darajar sahabbantaka tana da wannan kujera ɗin mahaifiyarta ita ce fatimatu bintu asad a raftun? masha Allah to أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أم هاني تاجيقون النبي صلى الله عليه وسلم راند أكي فتح مكة يا جماعة cin maka da yaƙi wace shekara ne a wata shekara ne aka buɗe makka shekara ta ta takwas mana ko? ta takwas ne shekara ta takwas ina ta shida za a je suka hana aka yi sulhun hudaybiya ta bakwai amul wufud ta takwas fatahu makka ta tara yaƙin tabo ta goma ajali صلى الله عليه وآله وسلم عرفتم جوا تو سي annabi ya shiga wurinta randa ai ta je wurin shi kai lokacin fatahu makka wa huwa yaghtasilu alhal yana wanka qad sataratu bi thawbin dunahu fi qas'atin fiha atharu al'ajib madalla qala sataratu na ko ta ce matar shi ta ba manzon Allah kariya ta kange shi da tufa a bayan tufa din kuma haka ne kuwa fi qas'atin a cikin wani irin kasko cikin kaskon akwai asarul aji akwai birbishin kanzo ciki mallin shadi ya fito ya fito an gane ko yawwa qalat tace فصلى الضحى daga nan sai annabi ya sallar duha sallar duha فما ya jama'a sallar duha raka ne wace mafi yawanta takwas mafi karancinta wani lokaci ake sallar duha ne hantsi ko kamar karfe nawa ya danganta amma dai ci aka yi lokacin da rana ta hudu har wato ƴaƴan mariki suka fara dukan cinye su da jelar saboda koren kuda tarmidul fisal ko kace ayan raƙuma to wannan kuma yakan bambanta na daga lokaci zuwa lokaci salat duha muhimmin lamari ne ba a son barin sa inda ne ana kiran salatul awabi sallar bayi masu mai da lamari zuwa ga Allah Allah ya ce da annabi ayyuba ni'mal abdu innahu awwab don kana son cikin al-awwab kalzunci sallar duha raka'a biyu akalla kullun inda hali ita ce ba shi ke cewa walaha sallar walaha an gane ko to sai annabi sai ya sallar duha a wannan wurin ko falamma فما أدري كم صلى حين قضى غسله ni da kan gaskiya ban san raka'a nawa yi ba a lokacin da ya ƙara wankan shi amma ya tabbata mun san adadin sallar duha in sha biyun rana ta yi har ta goce to lokacin sallar duha ya wuce saboda ba a kiran bayan sha biyu hantsi نعم saboda ka sallace da ake da hantsi kuma ka karanta mata yassar amma ka karanta wadda ya yi kuma wannan sallah ta duha ko kana cikin tafiya zaka yi zaka yi نعم ko cikin tafiya kamar yadda zaka yi sallar qiyamul lail ko cikin tafiya ba a bari wanda ake bari shine ainihin sallar wato mene wannan arrawati Eh, sallar nafila kafin azhar bayan azhar kaga shi wannan shi ake bari har ibn umar yana cewa inda zan cika sallah hmm? in zan cika ko kuma in zan yi nafila kai in cika sallah ta ba law kuntu musabbihan la atmamtu in har zan cika sal in har zan yi nafila da ake yi bayan farilla so ake nufi da kafin haka to in cika sallah ta amma sauran nafilfili ba za a basu ba ko da ana cikin halin tafiya wannan hadisi hadisi ne wanda yake wato sahihi amma ban da faɗin wato fama adari wannan shafin ne shaf wala'allahu min auhami abdulmaliki faƙar saha min turkin an ummi hani annahu salla famani raka'a da take cewa ni ban sani ba raka'a ne suka shi wannan bai inganta ba ya tabbata a wasu hanyoyin annabi ya yi sallah raka'a takwas ne a ɗakin umma hani na fata an gane ko saboda haka mutu zai wannan sallah ne kamar yadda muka ji Allah ya sa mu dace hana lokaci wannan za mu tsaya Allah ka dace da mu ina amsar tambayar da aka yi ɗazu mutumin da ya kabbara sallah kun tuna tambayar ko sai ji wato waya idan da jin amo wani kiran waya sai dakatar da sallah ce jama'a ku kashe wayoyinku mana sun farga sun yi kabbara har an fara sallah sai ji kiraye-kirayen ya yi yawa to sai ya katse jama'a ku gyara sallah ku ku kashe wayoyinku sannan ya kabbara ci gaba shi sallah shi ta ɓaci shi ya sa ai ya sake kabbara to su ma mun fa tun da liman ya magana sallah su ta ɓaci na'am sai su sallame mai dalili mai dalilin sallame saboda shi suke koyi kenan abin fahimta idan yana salla sai ya hutu idi sake alwala su masu da taba cike a so ai in ka ce dalilinka domin suna koyi da shi a wani ma suna koyi da shi ne don tashi ta baki ta surgu ta baki kenan a a tsala suna nan daren malaka yawa saboda haka idan liman ya ce jama'a ku daina magana ku kashe waya shi kenan sallan ba ta ɓaci ba nan ma muka yi magana mun muka yi magana shi muke bi amma sallan ba ta ɓaci ba kawai za ki kabara Allahu akbar mu je zuwa muna binka amma sallar muna nan sai in har mutum zai kauce ya bar setin alqibla to nan sallar ta bashi Allah ya sa mun gani Allah ya ƙara musulunci ɗaukaka da musulmi ya rabbal alamin Allah ka kare kasanmu daga kowace irin fitina duk sharri Allah ka kauda mana alkhairi Allah ka tabbatar gare mu ya Allah lokacin da kake rabon alkhairanka dare da rana Allah ka ba mu rabon mafi tsoka ce lokacin da kake rabon kauda fitina Allah ka kauda mana ya Allah dukkanin lafiya da kake ba bai Allah ka ba mu in ka ba mu ka sa ta amfane mu ya Allah ya Allah ka kauda mana talauci da fatara waɗanda ka jarra jarrabe su da mulki jarraba ne Allah ka rike hannunsu ka kyashe mu da fitina na rayuwa da kuma mutuwa ya rabbal alamin waɗannan ƴan uwana mu da suka rasu hadarin mota wajen mutum takwas Allahu akbar Allah ka ji kansu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin